إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن اللسان عضو صغير لكن أثره في الخير أو الشر كبير فهو المعبر عن قدر الإنسان وقيمته رفعة أو ضعة يعدي الإنسان أو يدنيه ويكرمه أو يهينه ويزينه أو يشينه ويقربه من الناس أو يبعده عنهم عباد الله إن من أعظم آفات اللسان خطرًا وأبلغها أثرا وأفتكها ضررا وأحدها شررا زلة لسانية لم يبال في التفوه بها الكبير والصغير والرجل والمرأة في البيوت والأسواق وفي الطرقات وأماكن الاستماع وفي الجد والهزل هذه الخطيئة والجريرة الكبيرة هي التلاعن بلعنة الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون اعلموا أن الإسلام جاء بمحاسن الأخلاق في كل شؤون الحياة وأمر بأن يحفظ المؤمن لسانه عن سيء الكلام ومن ذلك السب واللعن فقد جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن المؤمن كقتله ومن, رأى ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري ومسلم عباد الله إن من المؤسف حقا أن بعضا من الناس يغضب على ولده فيلعنه ويغضب على زوجته فيلعنها ويغضب على جاره فيلعنه ويغضب على قريبه فيلعنه ويغضب على شريكه فيلعنه ويغضب على صديقه فيلعنه كأنه لا يعلم خطورة اللعن قال الله قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أخرجه الإمام أحمد عباد الله فحافظوا على ألسنتكم واعلموا أن اللسان إذا ذل فقد يهلك بزلته صاحبه في الدنيا أو الآخرة وإذا أصاب فقد يسوقه إلى خيري الدنيا والآخرة فاللسان قائل إما إلى الجنة وإما إلى النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله لهذا كله أمر الإنسان بحفظ لسانه وخطمه ومراقبته وكفه وترك إرساله في غير الحق قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك ‘yan wa musulmi a yau huduma tana magana bisa kan wata matsala ta halshe mu sani ‘yan wa musulmi halshe gaba ce wadda take ‘yan ƙarama amma kuma haɗarinta a cikin alheri da kuma cikin sharri mai girma ne halshe yana iya ja maka alheri mai girma wanda baka yi tsammanin shi ba haka kuma yana iya ja maka sharri wanda yake mai girma a duniya da lahira wanda baka yi tsammanin shi ba shi yasa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna la'abda la yatakallamu bil kalima bawa yana iya hurta wata magana ma ya tabayyana fiha magana da bai yi bincike a bisa kanta ba bai santance ta ba haka kawai ya ambace ta haka kurum don saboda yana da injin ya ga albarkacin bakin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zallu biha ila an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib dalilin wannan maganar da ya gai wanda bai yi bincike ba akan ta ba to zai gangarawa a cikin wuta nisan tsakanin gabas da yamma Allah kiyaye wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda hadisin muttafaqun alaihi ne wanga shi kuma hadisi ne wanda Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatakallamu bil kalima mutum yana iya hurta wata magana min ridwanillahi ta'ala ta yarda Allah subhanahu wa ta'ala kamar wannan yana fayyace abinda wancan hadisin ya dunkule kenan a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum na iya hurta wata magana ta yarda Allah kenan magana ce mai kyau kai kai baka dauke ta bakin komi ba magana ce ta alheri kawai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma kana yadhunnu an tablugha ma balagha sai ya kasance bai taba tsammanin wannan kalmar ta kai inda ta kai ba yaktubu Allahu lahu biha ridwanuhu ila yawmil qiyamah dalilin wannan magana ta alherin da ya gayi wanda bai san ya gayi ta ba Allah zai rubuta cewa ya yarda da shi har zuwa ranar tashin kiyama duk mutumin da Allah ya rubuta cewa ya yarda da shi kuma to ba zai yin hushi da shi ba har abada wani bangaren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innar rajula la yatakallamu bil kalima haka zaka samu wani mutum zai hurta wata magana min sahatillahi wanda take ta hushin Allah subhanahu wataala ma kana ya zunnu an tabluga ma balagat bai yi zaton ta kai girman abin da ta kai ba yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yawmil qiyamah ila yawmi yalqa Allah zai rubuta cewa yayi hushi da wannan bawa har zuwa ranar tashin kiyama ranar da zai haduwa da Allah subhanahu wataala kaga wannan yana nuna maka cewa halshe ba karaman abu bane ba ƴar karamar gaba ce a cikin jikinka amma tana iya sanadin alheri tana iya sanadin sharri halshe yana iya sanadin shiga aljanna halshe yana iya sanadin shiga wuta kana can kana aikanka baka san baka hurta wata magana wadda ta sa Allah ya yi fushi da kai shikenan dukkan aikin da zaka aikatawa ya zama na banza kenan kana can kana harkokinka na duniya baka san ka hurta wata magana ga wani ba nan ana nin ka gaya ma wani wata magana ko ta alheri ko ta shari wani ne ka gaya mana idan saboda haka yan uwa mu san irin abin da zamu dora gaya ma mutane to ka cokan wannan hudubar tamu tana magana ne bisa kan abin da ya shahi tsine ma mutane tsinuwa ta yi yawa ga bakin mutane ɗanka ya ɓata maka da rai ka tsine mishi ka tsine ma abokinka ka tsine ma matarka ka tsine ma yan uwanka kai kai ka tsine ma kowa shin tsinuwa menene tasirinta menene matsalarta idan mutum ya kasance yana yawan tsinuwa wace irin matsala yake samu duniya da lahira shi ne abinda faɗuwa masu ke magana bisa kan shi ‘yan uwa musulmi sani idan aka tsine maka da haƙi wannan tsinuwa tana kama ka so da yawa za ka ganin ka rasa wani abu na rayuwa ka rasa wata nasara wasu abubuwa kana da damar ka same su amma ka ki samun su wani alheri sai yayo kusa da kai ya kauce ka bincika ka gani wa ka taɓa yi ma wani abu wanda ya tsine maka albarka idan aka ce tsinewa ba uwaye kaɗai ba suke tsine ma mutum duk wani mutum wanda ka shiga haƙƙin shi ko ka shiga mutuncin shi ka cutar da shi a cikin mutuncin shi ka cutar da shi a cikin dukiyar shi ka mishi mugun tuƙi bisa hanya ya tsine maka in dai akwai haƙi tana kama ba to saboda ka mu kiyayi tsinon mutane sannan mu ma mu kiyayi hurta kalmar tsinuwa ko ma ga wane ne idan mutum yana hurta kalmar tsinuwa akwai wasu abubuwa guda goma wanda suke faruwa da shi nan muna magana dai bisa kan abubuwan da ke faruwa ga wanda ke hurta tsinuwa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba akwai wasu abubuwa guda goma wanda suke faruwa da shi wanda ya kamata a ce duk musulmi ya san wa'annan abubuwa abu na harko duk mai tsine ma mutane ya san da cewa yana aikata babban lahi kaba'ira ce dai yake da lahi irin sata irin zina irin shan giya da sauransu shi yasa wani sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce mishi salama bin al-akwa yake cewa kunna idza ra'ayna ar-rajula yal'anu akhahu mun kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam in muka lura da mutum yana tsine wa dan uwan shi ra'ayna annahu qad ata baban min al-kaba'ir muna ganin cewa ya zo mu kofa babba daga cikin kofar mayyamayan laifuka ashe ko da gaskiya ka ko ba da gaskiya ba idan kana hurta tsinuwa kana zo ma babi ne wanda yake mai girma daga cikin babin mayyamayan zunubai wannan shine abu na farko abu na biyu yan uwa musulmi ranar tashin kiyama akwai ceto Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da izinin yin ceto ga wanda yake so daga cikin mummunai bayan Allah na ƙwarai. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam damar ceto haka bayan Allah na kirki Allah na ba su wannan dama to duk mai tsine ma mutane shi bai samu wannan dama ran tashin kiyama shi bai kasance daga cikin masu ceto ran tashin kiyama kaga akwai matsala ko ko ba tunda ina jin wasu wanda suke dogaro akan alqur'ani kadai wajen yanke hukunci bisa kan abin da ya shafi addinin musulunci suna kawo irin wannan matsalar ta cewa idan ka ce akwai ceto to kenan ka saba ma ayoyin alkur'ani mai girma kuma ka saba ma hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hushi da shi ya jefa shi wuta kai kuma kace ana iya samun wani ya ce ya ceto shi kenan menene kai sun mance a cikin alƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceto bai yin umfani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ga wanda Allah ya bashi iko a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iznin nan zafi akwai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mummune na kwari to in kana tsine wa mutane ko da gaskiya ko ba gaskiya to ba ka daga cikin annabawa da za su yi wannan ceto Allah ya kare mu ƴan uwa musulmi akwai shaidu da al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi ma sauran al'ummomi na cewa manzanninsu sun isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada'a 'alan nas haka muka sanya ku al'umma wadda kasance tsakatsakiya don ku kasance masu shaidu akan mutane shi kuma manzo ya kasance mai shaida akan ku mu za mu yin shaida akan sauran annaba lalle tabbas sun isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wanda aka aika su zuwa gare shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai yin shaida akan mu to wanda ke tsire wa mutane bai shiga daga cikin waɗanda suke yin wannan shaida ba ya shaida duniya ba ya shaida lahira bai kasance daga cikin masu ceto wannan duka sun zo cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yakulu la'anuna shufa'a masu tsine wa mutane duniya ba su kasance masu ceto wala shuhada a yawmul qiyama ba su kasance masu shaidu ran tashin kiyama to saboda duk abin da aka maka ka kame ranka daga tsine wa mutane nan ana zancan ko da gaske ka ne ba ka shiga daga cikin wa'ancan mutane abu na hudu yan uwa musulmi duk mai tsine ba mutane bai zama siddiqi kun san Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta mutanen kwarai yace ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina mutanen kwarai duk duniya annabawa ne ke farko na biyunsu su ne a siddiƙi siddiƙai ko wa shuhada sannan wa'anda suka yi shahada wa salihin sannan mutanen ƙwarai kenan martaba ta biyu bayan annabta su ne su ne siddiƙai ko to mai tsine ma mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba yadda za a iya kasance daga cikin siddiƙai wannan martaba bai iya kaiwa gare ta hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim inda yake cewa la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan ba yadda za a yi a samu mutum wanda ya kai daraja ta siddiq amma yana tsine wa mutane Allah ya kiyaye abu na biyar duk mai tsine ma mutane mai tsaran tsine ma mutane wata rana sai tsinewa ta dawo gare shi wallahi ko mun ran daɗiya sai ta dawo gare shi sai ta dawo cikin ɗiyan shi sai ta dawo cikin gidan shi sai ta dawo a karan kan shi hadisi ne wanda abu dawud ya rawato shi da sanadi wanda ke mai kyau hadisan abin darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna al'abda idza la'ana shay'an lalle bawa idan ya tsine ma wani abu sa'idatil la'natu fis sama ila sama la'anta nan za ta fara zuwa sama fatughlaqu abwabu sama'i dunaha sai a rihi kohohin sama wannan la'anta ba za ta shiga a ciki ba thumma tahbitu ila al-ard sannan ta dawo zuwa ƙasa fatughlaqu abwabu haduna sai a rihe kohohin ƙasa wannan la'anta ba za ta shiga ciki ba sun mata a kudu yaminan wa shimalan la'antar nan za ta diba dama da hagu fa idza lam tajid masakan in ta gaba inda za ta fadawa kenan wanda aka tsine man bai cancanci ta ba kayi tsinuwa ga wani ta yi sama ba ta samu karɓuwa ba ta yi ƙasa ba inda za ta shiga ta diba dama ta diba hagu ba inda za ta tafiya mi za ta yi raja'at ila alladhi lu'ina sai ta koma zuwa ga wancan mutumin wanda aka yi ma wannan tsinuwa kenan in ta diba dama ta diba hagu ta ga wanda aka tsine man ya cancanta za ta koma zuwa gare shi fa in kana lidhalika ahlan kenan za ta samu shi in har ya cancanci wannan tsinuwa wa illa in ko ba haka ba raja'at ila qa'iliha za ta dawowa zuwa ga wanda ya faɗe ta darasa ci gida kenan Allah ya kare mu yan uwa musulmi imamun nawawi da ya zo karshe wannan hadisin sai ya ce wannan yana nuna mu cewa tsini ma musulmi haramun ne da ijma'in musulmi duka baki baka kama sunan musulmi ka ce Allah tsini mai albarka mu kiyaye wannan ba wai magana ake ɗanka ba ko matarka ko dan uwanka ko abokinka a'a duk inda musulmi ke inda musulmi ne to da ijma'in malamai haramun ne ka tsini mai albarka mu sani yan uwa musulmi wanda na riga na gaishe cewa dukkan malamai na musulunci sun yi ittifaki akan cewa haramun ne ka kira sunan wani musulmi ka ce Allah ya tsine mashi albarka na riga na gai wannan abu na bakwai yan uwa musulmi duk mutumin da ya tsine ma uwayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mashi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma wanda ya tsine ma uwayen shi sabon Allah sallallahu suka ce ya za ya kasancewa mutum ya tsine ma uwayen shi yana ji yana gani wanda Allah ya ce ga yadda abin zai kasancewa ya subur rajulu abar rajuli mutum ne zai zagin baban wani ka san yanzu akwai wani samfarin zagi da ke da kwai wai mutumin da ya maka lahi maimakon ka zage shi shi sai ka ce Allah ya tsine ma uwar shi ko kun baban shi ka diba wannan zalunci da Allah shi ya maka laifi me ya kawo mahaifiyar shi a ciki me ya kawo baban shi a ciki yanzu wannan baban nashi da ka tsine ma tabbas tabbas tabbas bai maka laifin komai ba ko to babu yadda za a yi wannan tsino ta koma mashi to ina za ta komawa za ta koma wajen babanka yana kabari kwanci ka ja mashi zagi ka sa mashi tsinuwa gaban zagawi yana kasuwa yana neman muku abinci ka ja mishi tsinuwa ka za mishi zagi gaban zagan shi to shine Allah sallallahu alaihi wasallam ce zaka zagin baban wani kaga wannan zagin zai dawowa zuwa ga babanka kenan shi ma idan ya rama wannan zagin zai koma zuwa ga baban shi in ka zagi mahaihiyar shi zai dawowa zuwa ga mahaihiyarka shi ma in ya rama kenan haka nan menene magani idan mutum ya zagi babanka kaka zage shi kaka maida za ta koma mashi shi kadai in ya zagi uwayenka ko kuma mahaihiyarka kakka zage shi za ya koma mashi shi kadai shi ne ke da asara kai baka da asara yan uwa musulmi mu sani yana daga cikin abin da ke sa mutum ya shiga a cikin wuta yawan tsine ma mutane wannan kuma ya zo a cikin hadisin nan na wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mata yace musu ya ku taron mata ku dora yawan sadaka yace fa inni ra'aytu kunna akthara ahlin nar saboda na gan ku kun yi kowa yawa a cikin wuta sai suka ce ya manzan Allah dalilin mene ne yasa haka nan sai ce to kufirna la'an kuna yawaita tsinuwa kuna yawaita zagi duk wani samfarin zagin da ka sani uwaye mata ne suke hiddo shi yara su saurara su hiddo shi waje su ne suke da damar kirkira zaki namiji da ke can gona na aikin shi wani yana kasuwa na aikin shi wani yana cikin mota yana fita kan hanyar balaguro ina ga damar yin wani abu amma su suke kirkiro shi su koya ma yara yara sai da shi duk wanda kaga yana wani zagi daga cikin gida ne ya samo shi ya zo yana yin shi washi zagin da ba a yi a cikin gidanku ba za ka taɓa yin irin shi ba a washi idan uwaye suka ji kana zagi suka hana ka za ka sanin cewa zagi baya da kyau ba za ka ci gaba da yi ba wani ne ya zama da yara kuma sosai uwaye mata ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna yawaita yin zagi wa takfurna al'ashir sannan kuma kuna kafirce ma mazajen ku mutum zai yi ma mace alherin duniyan nan amma saboda lahi guda duka ta buge wannan aikan da ya masa na alheri baki ne Allah kiyaye to saboda ka ƴan uwa musulmi yaran mu mu kula wajen tarbiyyar su mu zagin su mu san da cewa dukkan abin da muka gai ko da wasa ko da gaske game da yaro inda na tsinuwa ne to hallaka wannan yaron ne kake shi ke sa wani yaro tun kahin ka kai shi lakwal tun kahin ka kai shi makaranta ka bata abinka daga gida ka kashe shi ka yi ta tsine mishi ka yi ta zagin shi akwai wani abin da ake ce ma al'aqlul batin kowane mutum yana da shi hankali amma na ciki wannan hankalin na ciki shine ke ba mutum kuzari wajen aikata dukkan wani abu na jarumta a wani malaman ilimin nafs psychology suke cewa wanda ke raya maka wannan hankalin na ciki uwa ce ko uba wanda ke kashe maka wannan abin kuma uwa ce ko uba yaro ya aikata aiki na laifi kin zage shi wata ma za ta ce mishi dan baya ga dangi ne shi kadi ba uwa ta ce ma dan baya ga dangi sakarai mahaukaci baka da hankali baka da tunani baka da nazari baka da kaza kaga wannan abin da kake gai kana kashe yaron ne da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan a contribute idan ya zo makaranta ba wani irin kuzarin da za shi da dan baya ga dangi ne ka kamu da idan kana ba shi kuzari kana nuna mashi irin abin da uwayen shi suka aikata na jarumtaka na alheri ku tuna aliyu bin abi talib jarumi ne babba kuna jan ana cewa ali zaki dan aka ce ali zaki zakin nan laƙabi ne na aliyu ɗan abi talib shi ne haidar sunan zaki haidar ne idan aka je hilin daga aliyu bin abi talib idan ya ɗauki takobi yana wurulata takobin shi kai biyu ke gare ta jarumi ne na wuce tsara aliyu bin abi talib akwai wata aron gama da suka yi da shi da wani mutum a hilin daga lokacin yakin haibar da wani bayahudi Ali bin Abi Talib da ya hito ke cewa ana ladhi sammatni ummi haidara ni ne ho wanda uwa ta take ta samu sunan zaki uwar shi zaki take ce mishi shi yasa duk wani ali kake jin ana ce mishi zaki mahaihiya Ali bin Abi Talib ta samu shi wannan sunan banda sunan zane wanda aka mishi wannan lakabin ta mishi kai yanzu mahaihiyarka tana ce maka zaki tsakani da Allah ko wanda zai tare gaban ka babu wani mutumin da ya taba tara Ali bin Abi Talib ya kwashi laya duk yakin da aka yi babu wani mutumin da suka yi gaba da gaba da Ali bin Abi Talib ya bashi lahiya sai da Ali bin Abi Talib ya ga bayan dukkan makiyi to ke kin zo kin halaka danki kin mai da shi zomu kin mai da shi zakare kin mai da shi wawa kin mai da shi kare duk sunayen da ke da kwai na dabbobi masu jarumtaka ki rasa wanda zaki samu sai zo sai kare sai kadangare ha to haka ne uwaye suke raya ƴaƴansu tun daga cikin gida kuma haka ne suke kashe su tun daga cikin gida ƴan uwa musulmi zana rihe wannan hudu ba da kissar wata mata da take tahiya zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho sai kansa cikin wata kwakwarda ne to tana da bisa jakka jakkar ta sai ta dora irin takartakar haka ba ta tahiya sosai ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kenan sai ta bugun jakkar ta ki gusawa ta ki sauri kuma sai ta ce mata Allah ya tsini miki albarka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tashabuna laqatun mal'una naqatun mal'una babu wata dabba tsinan nawar za ta shiga a cikin tawagan manzo Allah yace a sabki kayan da ke da ko bisa kanta a bar dabba ta ta ta haka ne ta gina saboda haka an cine mata albarka dan an cine mata ne kawai shikenan wannan mace dole ta sabka ta dora ta a ƙasa manzo Allah yace ka a sanya wannan dabba wanda aka tsine ma albarka kai ke da kayanka kuma ka tsine mishi albarka to kadiba za ka samu akwai wanda ya tsile wa motar shi albarka ya tsile wa motar makwabci ba na shi ba motar wa makwabci ba ka tsile wa shi albarka kawai saboda ya kita shi ka tsine mai ka tsine ma gidanka ka tsine ma yaranka ka tsine ma shugabannin garin ka tsine ma kowa ɗayan makwabta ka tsine musu duk mutumin da ya tsine ma ɗan makwabci in ba haƙi abin yana dawa masa kan ɗayan shi duk wanda ya saba tsine ma dan makwabci ɗayan shi ba za su yi albarka ba cikin abin da muka karanta ba duka akwai fahimtar wannan a ciki saboda ka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi ƙarfin bakunan mu wannan ƙasa ta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da ita lafiya da sunan ƙasashen musulmi wannan da muna samu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu albarka sai mu tsaya da sallah